أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام
gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durmu a markar ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu 18 ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida muna cikin tafsirin suratul anfal mun tsaya aya ta ishirin da shida kinan za mu tashi kudin ku za mu tashi aya ta ishirin da bakwai insha Allah akwai tambayoyi ta farko a karatu da muke jiya akwai muna cikin bayanin gudu a hilin wama iya daga cikin kabira lokacin da ka tsere ka yi baya ka komo cikin hushin Allah suna ambaci wata addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya karanta ta so uku za a gafarta mishi kurakuran shi ko da ya gudu a ranar daga a wajen makiya to a cikin yan uwa a wani ya tunkarin da zuban sallar asar shi kuma ya kama wani nasi da ya rubuce wanda dai iya bayanin albani ya rauna wani ruwaya albani ya ce bata inganta ba nan ina son ji hankali yan uwa almajirai akwai shi abinda sha hadisi in dai akwai mamancin lafazi wanda ka hodi ko da na hodi almalamai kan ce hadisi bai inganta ba kan wasu dalili ba dan ba asalin na shaga muku anan zai yi a ce wata ruwaya ba ta inganta ba ko isnadi bai inganta ba amma ya zamanto a wani wuri wannan lafazin ya inganta shi abin da ya kawo mini albani rahimahullah ya yi magana kan wata ruwaya ta wanda ya sallah duka salloli ne bayan hamsa salawat kai istighfar uku kuma kai wannan addu'a so so uku wannan ce yake wannan kan wannan ruwaya bata inganta ba ba ita wuce ni na kawo ni da na kawo bata alaka da sallah guda biyar ko ban salwa kamar salwa bata da alaka kuma wata istighfar daban a takaice kurin wannan addu'a da na kawo ta inganta a ta albani ya inganta ta cikin cikin musulun cikin sunan abi dawud haka cikin azkar na Imam Nawawi Salim Salim ya tabbatar da ruwayar haka Bukhari ya ka ruwaya cikin Tarikh al-Kabir ruwaya ta inganta ni kuna abin da nace wanda yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi so uku bakin ta kenan bai alaka da sallah guda biyar ko bayan salawat kenan wancan shi da ya kawo wani abu ne daban wanda ba wurin bane ba ba magana bace ba a takaice da ruwa da na kawo yawa ko cikin an wa mai irin ra'ayin ko ya ga wata magana wata magana daban ni wadda na kawo daban ni da wadda na kawo ta inganta tabbas sai magana ta wani yake tambaya diplom iya da diplom amma aiki ne ko ana wani examen ne ba an ba shi ba sai ya ba da wani abu to masala ce ta cin hanci da ta cin hanci wadda ya katutu ga al'umma shi ina ga wata rana ji wata tamana ta albani wancan babban rahimahullah iya cewa suna tattawa da wasu dakatar a cikin almajiran shi kan masalar cin hanci suna iya magana cewa cin hanci a yanzu ya zama ruwan dare ya zama kamar darura ce ma a wani wurin da in baka bada ba haƙƙin ka ba an baka ba ita irin wannan wurin sai ka bada ka bar mutumin da Allah amma shi mai halitta gare shi shi wanda ya masakin ya ce a yanzu zamanin yanzu an ka ce wani abin baka ba da cin hanci ma to da ka sa da hakinka sai suka ce a ya shat wannan ai za a yi goyi bayan cin hanci ne kudin kaka ba da ya ce haula da katar an tuma wannan wani da katar ba waye ne kuma ce ita da katar da zamani ya ce wani abin da kuke magana dan adam iya kallon haƙƙin shi ka ce ya bari iya da wahala gare shi ka haramta mishi haƙƙin shi don haka wani haƙƙi ne gare in dai kana da haƙƙi kan abin mutum zai ma zalunci ka bashi ka bashi da Allah kawai shi ne inda zama zalunci kuma abu kana da haƙƙi a kan shi ya ce bakawa mutane kuran kabar mutum shi ne ya ci haƙƙi ya ci haram shi da ya amsa amma kai ka kare haƙƙinka ina ga ibn hazam cikin muhalla iya kawo na masala shi ya ce ma idan ka san za ka kare wajibi ne kare kare kanka zalunci ko nuna gaba da ka misalin abdullahi bin mas'ud ya fito daga hamsha ga irin wannan yan wara ko yan kwace ko ya ba su dinar ko ya ba su ya huce ci gaba ya ce irin wannan akan daruwa kai gaba da naga ana ga babu inda yake da cin hanci mai hadari ko a shari'a kama akan shari'a kamar da abokan gwamnati rahimahullah yake magana cewa inda cin hanci ya haɗari kan shari'a mutum ya kafurta amma ya ce idan ka san wannan alƙalin kai kana da gaskiya zai ci haƙƙinka ya amshi haƙƙinka ya ba wani sai ka ba shi wani abu ka ba shi ka ba shi da Allah kur haɗarin cin hanci wata lubiya al-mukamani ta kulli firqin min nas asalin shi ka mai haƙƙuni ga wani dan ka ci haƙƙin wani asalin makar makar nasan Qur'ani da aka ce in dai haƙƙinka ne kana da haƙƙi a baka abin misali da kai takardu na manzo na ga makatu ya ce ya ce takarda ka ba yau ba sun yi ba an kawo a ce sai sai ka saka da ka wai ba na ba na ta tashi ba ne ba ta ba ka danne ta ba me danne ta ta kadar wannan abu ba wani kuma yanzu ba wani kuma yanzu kuma kace koyi ba sai kai zuwa nawa wallahi kun sai ba kare ba to kace dole ya maka shi ka ba shi da haka wannan mutane sun lalace zai tsoron Allah amma kai ka gab an baka ba sai ya zalunce ka ba kai kuma ka baka ba ka ba shi ka bar shi da Allah ka san kana da haƙƙi kan wannan ka cancanta diplomacy kana da haƙƙin wannan aikin ka mai ritan wannan aikin a baka amma ba an baka da ka ba su ka ba su ka bar su da Allah faru sai mai ciki ce ta yi azumi sha biyar sai ta kasa ya za ta yi sauran to wannan shi dai masala wani hakika an dai ya kasu ko an jarraba ya tabbatar da ruwa ta Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas ta cika cewa ta ci abinci ta ciyar da abinci kan bacin azumin ta wallahi sai iya maganar limamin sunni a tarawih a raka'a ta farko sai zamna sai aka mai tasbihi sai tashi ya kawo ta biyan yayi tayya ya sallama babu kawai babu arbi komai a ciki ba to me zai biyo baya na musharar bayanin duk da ba kowa sai gane ba shi abinda ake wa kabul ko ba da rage wani abu a sallah ko karin abin da bai cikin sallah mun tabbata mun imani a sunna ya tabbata listi istiraha zama a raka'a ta daya da raka'a ta uku ya tabbata a sunna ko da bakai annabi sallallahu alaihi wasallam iya zama a raka'a ta daya a raka'a ta uku ka hanya mai gizi to wannan listi istiraha sai kai a raka ta ɗaya da maki shi ka zamana in dai ba ta hiya ba kai in dai ba ta hiya ba kai kurin ka zamana aka mata zibihi sai ka meke to me ka ƙara sallah ka ƙara wani ba cikin haƙƙin sallah babin da ƙara wani cewa ka ba kai niyya ba amma ba kai niyya ba ne ƙari kai a sallah ha ba ƙari kai a sallah ba wani abu ne wanda dama ko shi ko da baka yi dama da haka kenan in dai ba ta hiya bai kurin tashi zai yi ya kawo raka'a ta biyu ya zamana ya tahiya babu kwado babu abi wannan shine kurin magana wani sukan kawo wannan me yake cewa mata misali zaka wuce kuda cikin malikiya da abin da ya tabbata sunna sun misali ya hadali kan hada yake magana cewa wanda ya ƙara sura a cikin raka'a biyu kashe ce falashi alai me yasa dama akwai shi koda baka yi ai da mantuwa ce kai ta ce dama kai niyya kai bai ka kabali badi dama akwai abin a sunna annabi wani lokaci ka ƙara sura raka'a biyu ta karshe ke mutum ya mace ya karawa ya ce ba di ba ba di to nan ma abin da ka kara ba kari gudan a kushe a sallah ko ba kai ne ba wani ba kushe a sallah ba kari ba kari ba ne ka haka ta kace dai abin da limamin ku yi muku daidai ne ba kalwa ba ne sai shi wannan limamin su yake tarawih raka a goma sai a tashi ko shi za ku tambaya za ku tambaya me saki za ku tambaye shi me saki a علامة
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يا كرم إيمان كوكو خائن الله دا منزونا دا منزنش كما ذاكو خائن أمانه وانا آية cikin sabon sabkat abin da ya shahara ake kawowa malaman tafsiri na kawowa me yawa kana lokacin banu kureza wanda dai san ahzab da aka yi yahudawa na banu kureza sun warware alkawali an haɗa gwiwa baki da su an haɗa kai da su da sauran kaware aka wa musulmi wannan taron dangi dai da ya shahara to bayan an ƙare wannan taron dangi allah ya watsa ahzab ya watsa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida jibril ya sabko ya ce idan kwa jama'a mu aje ba allah ya muku umarni maza a bi banu kureza so ta san watsa ƙwarai sha sauran ta fatfan wani kureza ku bi su ka bar su ka su sha shi ne an shiga gida an salla a zaura na ta annabi ce maza a fito an yi su shi annan annabi ta kai sallar asar sai a bani kureza kenan kowa kama hanya to an je bani kureza an zagaye su bayan wajen kwan talatin da sun jima sun yi lokaci mai tsawo suka kasa dai a wani abu a suka kare kare kan suka kasa dai wani abu karshe dai suka yarda yanzu tunda an karya su bisa iya wani abu kuma an zagaye ta ko ina to yanzu maganar sulhu za su su na kauya wani hukunci za musu shine annabi yake Abu Lubaba wannan Abu Lubaba yaje ya tattauna da su wani hukunci za a musu akan wannan abin da ya wakana to anan da yaje sun nemi kamar kenan annabi abin da manzon sallallahu alaihi akan shi su sun amince sai musu ishara wallahi yanka ne na koyi da kamar da musu isara kasu yadda da hukunci da annabi kenan ya kurka kika ne kur a takaice wannan abin da ya riga yayi wani abu da kai musulmi ne kuma maka ba su wani kowa daban akan cewa annabi kuna suka zabi an kuka zabi hukunci kun kisa ne gurin to wannan abu kware ya rige amma abin ya dame shi shine yazo masallaci bayan ya gano ya afka cikin lahi yace shi ba shi ba wuta ya dana kashi gurin iya nan ko mutuwa ko azawata mishi gurin wanda da annabi samu labarin shi gaba da annabi ya aika mishi cewa an gafarta mishi kan abin da ya ce shi bai sun ce kan shi annabi ya zo sun ce shi a takaice wannan ina kamar akwai ha'inci da kamar da bai kamata haka nan ba kai musulmi ga daga wani abu da wani abun duk da karshe dai sun nemi hukuncin sa'ad bin awaz sun murna annabi suka tambayi sun da sun da sun yarda sa'ad bin mu'az nan ganin suna da alaka da shi kafin annabi ya zo suna da alaka ta haɗin gwiwa ta zaman lafiya da su da suka ce sun yarda hukuncin sa'ad bin mu'az abin da yanka a kansu sun yarda yana ba na da magana mako sa'ad bin mu'az a cikin fafata da aka yi azab an ji mai ciwo iya masallaci a gari a madina bai iya jiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka dauko sa'ad aka zo da shi yayi hukunci me ya gama kamata awa bunu kodeza an je an dauko shi akan jaki ne aka zo da shi wanda asali shine da aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu ila sayyidikum fa anzilu da wutarwa ta shahada qumu ila sayyidikum ne ku tashi zuwa ga shugaban ku daga naka samu masu neman tashi an manya sun zo su ce kawai ruwa ya kuma ruwa ya ba na tafi haka bace ba umu ila sai da kuni ba da sai da kun bane ba ku tashi gaban ku je ku taryo shi wata ruwa ma ce fa anzilu dan a je a taryo shi ne a sauke shi akan jiki ba nan wannan ruwa bata da alaka da tashi ma manya in sun zo bata da alaka da wannan abu da nan ba bai cikin annabi hana wannan abu ma kwari ya tsawatarwa kan tashi wani ya zo a yi ci haka da kuma amma a je a taryo mutum ba lahi bane ba ko da haka babbai zuwa aje a tare shi a sako shi ga mota ko wani bala'i bane wannan amma a rufe ne aka hana to wannan sa'ad da yazo aka sarko shi shi to sa'ad ga banu kwareza hadin suke ciki sun yarda yanzu me kare ya kamata a yi da su me kai hukunci ya kamata a yi an sa'ad ibn mu'az ya ce abinda naga za a yi da su duk wanda ya balaga a cikin banu kwareza a kashi kasuwa a yanka a kashi mata da yara ganima annabi ce sa'ad kai hukuncin da aka a saman bakwai annabi go haka aka musu duk ana aka yanka kasu bani gureza kuma aka kama saura aka raba wannan shine abin da to kenan wannan ana ka wannan abin da yi ne aka kawo ayi duk da ibn kasir na cewa wannan mas'ala magana ce duk abin da zai zama tuha intar addinin Allah lahini da abin da ta gama da kai kai da baki da kai a cuta addinin Allah ko aibanta addini babban lahini kabira ce babba kowane ne kuma kakkai kun Allah ya hana a jumlace da ya ce ana lura da lafazin ba sababin abin da ya kawo ba kina Allah ya kashe ga masu imani la takunu la wa rasul ka ku ha'inci Allah da manzon shi wa takunu amana ku ku ha'inci amana ku doka ka buta amana ta kowane bangare kuma cewa antum ta'alu ana ko san da cewa yin haka din haramun ne ma balle cin amana ko ta wace ce aka baka amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hadarin amana ya ce gobe kiyama a sarai za a zo aji arrahim wal amana jambatin sarai za ka aji dama da hakunkin sarai kenan duk wanda ya zo mace amana bai wuce lafiya mace amana bai wuce sarari lafiya haka kuma an shiga ma wutar wanda mace azaba ta wanda ya ci amana za a siffar ta amana da ya ci a gwada mai ita a ce daga iji ɗauko ta a can ƙasan wuta an da mishi Allah zai tambaya ina amana ta kasar ce Allah kiyama ce ta tashi na duniya ta wuce a ce a ta can gaje ka dauko ya je a tura shan kasan wuta ya je ya dauko a kawo da shi ya zo bakin kowa wajen wuta ya ta koma ya ta koma ya sake binta annabi ce haka za ta mace amana yan wani dukkan nau'in amana da cin amana kun babban babban lahi ai hattara kan shi yace wa alamu annama amwalukum wa واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitna Allah ka ce ku sani ba ku sani ba na ba ku san shi ba ka san da cewa ba ku san da cewa kun ga dukiya da diya da Allah ya baku fitina ne da riba kenan dukiya take hannunka da diyanka jarrabawa ce ko aka ce fitina jarrabawa ce yakan yi ka ci jarrabawa ka tsira ka samu rabu yakan yi ka ci jarrabawa ka yi asara amma na ce jarrabawa numunukum sharru alkhair fitna Allah ya maka jarba ta kowane bangare kenan Allah ya baka dukiya ta shi kenan a wannan dukiya da aka baka Allah ne jarabe ka ne me zaka yi ta zaka yi abinda Allah ya ce ba zaka saba Allah ya ba abu da san dai ulum amana ce a hannunka eh kuma Allah zai jarabe ka akan ta ne haka iya da Allah ya baka za ka kula tarbiyyar su za ka kula abin da ya haƙƙi kansu a ba za ka saba Allah ba za ka baka da Allah ba yanzu wani zai ka maka magana hidima ko ta iyalai mata ba shi damar tsayawa ya karatun addini ka san kurin kullum ana neman baka ta hau kullum ya je dawo shi bai dama karatu ka ga nan fitina ce ta iyalai suke abin shigo a nasu daban naka daban lokacin su daban naka daban dole ka samu kai ma naka eh kada ka kawo hujjar kulawa da iyalai ya naka bin Allah ko su sa ka rauni kan bin Allah ko ka kasa sarki wani da ce na haƙin iyalai kowanne nashi daban da yawa akwai suke wani kama magana kasa magana addini karatun addini ya ce wallahi ma na harkokin ne kurin sana su ya gane makon ya ga mutakon wani da suke ne wani zama misali a yau da wuya ka samu wani wuri duk abin da za a yi in aiki ne in kasuwa ce in ya gama yawa ba magana ba a ƙari za ka mun allah wa allah nan zuwa da yadda jirgin musamman wasu ƙasar wura da dai misali da yadda jirgin najeriya za ka mahi yawa duk mun shakaru ta kanayen su ne bayan magariba dama iya su ma masu karanta mahiyar su ma suna shagalinsu suna shagalinsu sai samu dama sun kare sai su su karatu kage nan an zaga akwai ta baka har masa uriya yanzu mafi yawa ba mu garba daga lokaci ne a masallatai ana karanta da addinin Allah to idan ka ji kawo na kasuwa kawo na wurin aiki to da magarba ha kun zaka wallahi mafi yawa mutum 90 cikin 100 ba mu garba ko iya wata fada ana hira ba wani abu daban da ke na amfani tuna kula hira kurin wani abin da ban ba dole abin wani asusiya wani tamura ne wani lokaci na da gurin ba kuma kai shi ko ko ka hira ko ka shiga naka abin da zai ba ne wajibin kanka ba na kenan kakka dauki hidimar iyalai ka ce ai dana ka sanin addini ko abu da dacewa kenan da iya da dukiya jarrabawa ci Allah kin kuma yace wa anna la indahu ajrun azim suna cewa Allah a wajen Allah sakamako mai girma yayi wajen Allah ya dubo kokarin neman sakamako a wajen Allah subhanahu wataala kada dukiyar diya ta tauye ka akan neman sakamako na Allah subhanahu wataala ta gaba يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا قوم إيمان إن تتقوا الله إن حرفك جزء وراء الله يجعل لكم فرقانا nan ma'ana in har mutum iya ƙoƙarin bin dokokin Allah da kauce masaɓan Allah in dai har haka kuke to Allah zai ba ku wata hikima wata baiwa ta gane gaskiya da ƙarya Allah zai ma kariya wajen abuka cikin banna zai ba ka damar kullum baka shiga cikin haɗari za ka gano wannan banna ce wannan daidai ne Allah ya ba ka nan iya ba ka tar gane shirya a cikin kin jin tsoron Allah bin dokokin Allah ya ba mutum damar gano batar shirya yace kuma yukaffir ankum sayi'atikum idan ku tsoron Allah Allah zai kankare muku kurakuran ku ya gafar lakum ya gafarta muku wallahu dhul fadl azim Allah ma abucin fadala ne kun fadala mai girma
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نعم وانا آية تنا بياني مي وكان النبي صلى الله عليه وسلم kusan abin da ya tsanani kusan hijira ne Quraysh duk sun buga abin da za su yi su kare wannan da'awa sun kasa kare ta an mai an galla zakin an kashe wasu abu kullum kullum da bai kamari ta kara wasu ma sun bar garin gaba daya sun hijira sun bar musu garin gaba daya amma abin kullum gabe yake sun mai duk abin za su mishi mun karanta hudu ba ta jiye ne kan sun mai ta yi na abin da ya kamata inda har ya amsa da sun huta an mai ta yi in kudi yake nema siya muhammad wani abin da kake yi in kudi kake nema mun yarda za mu kattar kudi gaba daya ka zama to kai ne mai kudi mai kuwa kudi a garin makka mu amince ka da ka fasa mana kira na bada wata ka in kuma kana son girmamawa ne za mu zama to kai ne duk abin za a gari da shawarar ka mun yarda kai in maka san sarauta kai ne sarki a maka ma sarki mun yarda kai sarki a shafa da aƙidar malahiya mana addinin malahiya suka ce in kuma hauka ne ya same ka wasu iskoki suka same ka ga gaya mana muna da maganin iskoki ya nemo bokaye masu maganin iska su baka magani ka ji kai suka sun mai aljiyar da kenan sun yi sun yi a takaice dai ba abin da ya karba ya gaya musu da abin da ke kan shi ko da dan kama abu talib cikin da ke shi suke sukuwa kawai ababe kai ne don shi suke shi ne wani azan shi ne babban latino da ake karamawa saboda shi an suna shi tsoron ta taba nan sallar salama watan abin yawa abu talib ya wuni da zo ce ya ya ce ya bin a dan wana kana jin mutane ka sun matsa akan wannan abin da kake kan shi akan gashi gashi da ya mace ya ce ya amin wallahi ba wani tayin kaza ba inda za su ɗora rana akan hannuna a ɗora rana akan hannuna akan in bar wannan al'amari ce wallahi dai mutuwa ba zan bari ba kin ba kan masa kenan ba wani tayi da za su mishi kan masa wani tayi ba a zuwa kuma wasa eh dai ko in ma guri na ko in mutu kurin wannan wasawa a nan abu talib abin ya ga abin ya tsari ce ya bina ka je ka da abin da ke so kurin shi kenan kai kawo da abin da kake so kun shi ma daga nan ya dangana to kina takaice almuhim duk da akwai maganar ruwa ya rana a dama a dama ta wata a hukum kina sai wannan ruwa bata da inganci ta rana ce ta bata to kenan dai ana almuhim da abin da suke nema sun nema abu ya kasa tahiya kuma da awa gaba take ci iyan su da matan su kullun hita hiya suke sai ka mata ka tama ta waye kai gana hauka ka ta imani bawon da kake malaka bawon da kake ji kada ya sai da shi da kuɗi ka sai da shi ka mai abin da kana ka kashe shi ba sai imani gurin kai kai ko ci a haka suka abin yayi kaza mari danka ko ka je mata wai ku dima misali Musa ibn Umar dan mai kuɗi ne a Makka mata washi mai kuɗi ci dan gata ne a Makka a cikin samarin Makka ko ya gani ta ce la abaiwa baiwa sai ta kamo shi ya ɗarme shi a cikin daki ran da abin ya shi shi ce daga yau duk wanda ya saka ilimi shi saka gaba ya sa ni da kai yawa mutum barazana ce kurin cewa bai wata ba ta ce abdin muhammad ce shi ta ce ni ba ni ba kai ba dukiya ta ba kai ce dukiya ke ya kayan ki ya ya sha mata lafiya kun he jira ko wajen musulmi a tun yana shi kai ya bar boy ya ce dukiya dukiya ki dukiya kun ya koma wajen musulmi ya bar boy da ba sa'ad sa'ad washko sama ta ce yaro wannan abin da kake na na yi duk bala'in ta yi ta yi to wallahi zan fasa ci da sha yunwa ta kashe ni a maka buri ta kashe waka ta masa saboda kacinka ba na ci ba ta yi rantsuwa ba ta ci ba ta sha kullum ta wasu kuma da gaske take tsawa ba ta ci ba sha ta magagata kwana ɗaya biyu tsohuwa ba ci ba sha na uku ya zo ta magagata ya ce umma akwai wanda wacce sai musulmi ya ce abin zanga miki ce wallahi ki sani ba rai ɗaya ba inda kina da rai ɗaya bayan ɗaya ɗari wannan wuta wannan wuta ranki ɗari zai ƙare wala ba zan bar addinin muhammad ba amma kai ba ta cewa kin kanki wala da yunwa ruwa ta ka ta shi ke haka ruwa da abinci kuma dada eh ita kanka kenan da abin da za su yi sun yi kurin da awata ya shi ne aka zo za ka gan baki ya za a yi to shi ne dalilin na dawa game da aka yi wannan abin ayat ka abin da yawa kana sai aka yi shawara akan cewa a zuwa ta tattaru don a sha kan shawara da yawa a ɗarme shi wasu ya ruka ɗarme shi wata nan mafi za su sun ce shi a kore shi in kore shi ai za shi kare dawo duk shawara ƙarshe shawara Abuja ta cewa shi abin da abin da za a yi duk gidaje na Makka ko ta kabila a ba da yaro matashi da ƙarfi ko ni gida ta gida mutum guda matasa majiya ƙarfi a ba kowa ta kobi kun su je su dira gidan shi ya kwance su mai bugu guda gaba ɗaya kaf kenan da kenan kowa kashe ke ba ta wanda ka balle a tankarin gidanku garin gaba ɗaya ta kashe shi to za ka iya ce in gidansu bari hashim ya za ta iya kama gaba daya wannan shawara ka ci kwarai ita shawara ita ce shawara kwarai ita ce shawara wannan shawara ko bayan ta ita kamata kun aje abin zama guda kuma to wannan shawara ce an yi ta shi ne ake ban labari ashe Allah ke damun zan shi asalin kusur ba ke gidan yin jira kina shi ne Allah ka cewa wa idh yamkuru bika wa idh yamkuru bika wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ka tuna lokacin da kahurai ke yin makirci game da kai da yusuf tuk shawarar aka ce ko a tsari mai ka au ya fitulu ko a kashe au yi kurji ko a huta ka da gari to wannan shawara ta uku sai aka ɗauki waccan ta kisan ta wannan ta abu jihar a mai zama guda shi ne alta wayin kurin wayin kurin lawan da wakarar makiri suna kulle makirci ala na bayan su iya mai da musu makircinsu Allah shi ne gwanin mai da makirci mai makirci to wannan shi ne kenan Allah ya ba annabi labari ga abin da aka shirya kai kuma yau cikin dare ka fita gabar gida usar hijira kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Ali yazo kan shi wanda tashi yazo da kwanta shi ya hoto abin da ya tabbata ce aka cewa annabi ya hoto suna kofa suna jira dare ya tawada Allah ya ri idan su yi ta gaban sa ya biyo zo gitta ya wuce a ci har zuba kasa don sa an huce an zuba kasa a wuce zai huce dare ɗaya suna leƙawa a shi ali ne ba annabi ba mana a ci almamu da tsere asalin kenan hijira da annabi hijira aka mai umarni ya bar gari shi shiga wannan kogon na gada saur ba gada hira na inda yake na kayan nafta gada saur ne iya daga musulmancin makka musul maso gabas ta makka na ya shiga suna nema shi kuma iya ne da dama kasan yana cikin yima in za ka yana sai ka yana gusu arewa zai amma ya gusu da kuma tabbas sun je hakan dutsen sun je suna nema sun kai hakan dutsen kuma annabi shine ana wuka su duka yake kuka ya rasulullahi da sun mu akabu inda za su le kasa kasa mu da sun gamu ya ce ba abubakar ya zaka yi da mutum biyu da Allah ya tare da su eh Allah ya tare mu ba su ganin ba su ganin mu duk da akwai ruwan ajikawa da suka zo sai suka tautawa bakin kogon da tattabara da diya wannan kwashe-kwashen ruwa ne masu inganci ruwa hadisi ne da ke ba ba ma da iya ba ni shirme ne wannan ruwa ya waya annabi wai kenan tautau ne kenan an musu dama dama da tautau wanda da tabara wannan ruwa ya kurin Allah kare su kurin Allah ne kurin to annabi sunan nan tarawa Allah ya kudu sun zo su kare su kurin Allah ne ba tsaro ba wani da tabara ko kwai ruwa kuma ta inganci ta tautau ba ta inganci to shi ne na shi da Allah ke cewa wa iz yamkuruka bikal ladina kafaru lokacin da ka haure ke maka makirci da yusuf tuk au ya qatuluk da mana da yusuf tuk da tsare ka imma shawara ce ko a tsare mashi au qatuluk ko a kashe ka au ya kurju ko a huta ka da kai suna kullu makirci Allah da bada makirci shi ne usra annabi da ya hijira wanda kuma dai an san bayan kwanaki uku da yi kuma ya huta kama hanya zuwa madina
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
وإذا تتلى عليهم آياتنا halin waɗannan mutane idan aka karanta musu ayoyinmu maimakon su yi imanin su sadaka قالوا هل سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ya ce eh mun ji abin da ka taba mun ji abin da ka wani to wani abin da ke wani abin da sabo mu ma in muna so sai mu irin haka magana ce gurin tsari ne shirin magana ne gurin har tsini ne kanta kada kike karantawa mutane da kun annabi ibn haris nadir ibn haris cikin kawaran makka iya shi ko suka san irwaka haka iya shi wakokin shi ma yazo ce yazo mu ji da ku zo ni muku tawa ba ta muhammadu ga tawa sai ka ta labarin faris waye ya karanta su labaru wai wadannan labaru ne ya karanta musu so shi ma iya to wannan shi yasa Nadir bin Haris cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duka shi aka masa aure yaki amma iya cikin wanda Annabi sallama yace ko a ina kama a kashe shi ko Annabi da aka da aka yi bazar ana kama shi annan da aka kashe shi to annabi da yawa musulmi da zambo da wani abu da wada da Qur'ani to Allah ce suna cewa ai inda mun so launa shawo la kunna misal hada kuma wannan Qur'anin dake kawo wani abu da karanta mu mai mu irin shi ko magana cewa in hada ila asadir awalin wannan kun ta tsinniya ce irin ta yan hurku to ba an ta kudi ba Allah musu kayya Allah kalubance su su zo da Qur'anin ba ba haka kai ku zo da sura ɗaya ta Qur'ani a gwada gani ba da su kama su kama sun kasa wannan abin suka sun wadi ne ba dan gaskiya bane ba ba da gaskiya suke ba dan an jaraba an ba su an kalubance su ba Qur'ani gaba da ba sura ta Qur'ani ku kawo sura ɗaya da Al-Qur'ani a gwada da takwa a gani sun kasa ba su kawo ba kenan magana cikin hudu na yake ba don saudi bada da gaske bane ba ya ce wa idza qalu wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amdir alaina فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نعم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ka ambata mutane lokacin da waɗannan mutane ke cewa har Allah suke roƙo ya Allah in kana hadha huwa alhaq min indaka wannan qur'anin da kika da in har gaskiya ne Allah wannan littafin daga wajen ka yake ji wauta shi shi wannan kitab taba wauta ba inda qurayshawa wauta karra a yiri ka ce Allah wani abu in har gaskiya ne daga wajen ka yake fa amtar alaihi shati min sama kamar da ruwan duwatsu kamar da ruwan takwaran kwada mai ruwan shi da mai shi da ruwan dutse daga sama kamar da ruwan takwaran kwada wai in gaskiya ne wai in har gaskiya ne mun kuce Allah na ba in har gaskiya ne ka shaida mu wa ba Allah in har gaskiya ne kamar da ruwan duwatsu na azaba kamar da ruwan takwaran kwada daga sama ka gana akwai wauta a maganar hakun ce Allah kuma han gaskiya ne ita Allah ka shaida mu gaskiya ce tun akwai sakwanta maka mutum in ya adawa da abu ita shi ke riyawa in kana da adawa da bai kawo abu da ba shi ba ma jimai da wurin kai zai sai ma Allah ma Allah Allah bashar min shay Allah ba abin da Allah sakowa wani mutum a gaba da ma suna adawa da manzon Allah akan Qur'ani sai Allah ya sako da komai ma sama saman kasa su kuma da littafin na Allah tauro suke alfahari da zumunci su da tauro suke alfahari da annabawa amma abin da abu ya zai suka ce san babu littafin Allah sama kasa babu Allah ku kaje kuke za su kaita da Qur'ani tunan magana akwai magana wauta kan abin wannan an har gaskiya ne ka ce mu Allah ka sai Allah ka sa mu kan gaskiya mu bita ma Allah ka shaida mu kan gaskiya wa amma Allah abin wannan an har gaskiya da wajen kake kamar ruwan duwatsu daga sama a mutum na bi azabin alim kai ma ba ma ba annan amma da ba baron dutse ba Allah wannan Qur'ani in har gaskiya ne ko ka mana ruwan dutse na azaba daga sama ko ka mana ko mata azaba ce ka mana magana ka gana in ba dara mata Allah ba ka ya kare wannan shi ne ake cewa dan adam irin masu cewa su rantsi da Qur'ani ko sunna zala gaskiya ta ko to wannan ga annabi annabi ya dare kana mu wannan ne azaba a lokacin nan an sauka da azabin an sauka da rutun daga sama ko za ka gano qur'ani mai Allah Allah Allah mai hakuri ne gaba sai kai shiganta ka kare sai lokacin Allah zai kama ka sai ka ya ka tuka kare sai lokacin Allah zai kama ka kono kashi da annabi ya da ya kana ba in gaskiya ne a mana ruwan dutse daga sama ba ka da wata azaba yahudi kuma a baya kuma lokacin ya ce qur'ani ba gaskiya ne ba gaskiya bane ba irin masanin rantsuwa kan wani izana ko gaskiya ce to da man ga da man ga akwai wauta cewa ma in izala ga sai kaga wauta da mu izala ake yi akwai addini izala babu shi a duniya duk mutum ya ce ko izala gaskiya ce to wawa ne babu addini izala ƙungiya ce mai wazi ba ta ce ba a addininta ƙur'anin da yake hannun kowa suna ta gidan kowa shi suke kira ku aje galgajiya da al'adu da shirka ku koma ku aje da ƙur'anin da yake hannunku da suna ingantatta shi ita kurin kira take zuwa ga ƙur'ani da suna to addinin ta ne islam ne suka gangariya mun tashi cikin al'umma na ƙasashenmu al'umma wadda shirka da bid'a sun mamaye al'umma shirka ta koma addini bid'a ta koma addini kusanci zuwa ga Allah Allah ya taimake mu ya kawo wasu bayi daga ciki bala ka gumi shine farko a nan kasashen mu shirka samu Allah da Allah ta shiga ta mushi duk wani malamin sunna duk abin da zai na sunna wallahi abuka gumi na kamshin shi kowa ya duk ilimin ka duk aikin da kai gumi kana kasan gumi kana cikin da kamshin kanka wannan bawan Allah shi aka yi halka ko halka jama'a kuji ba Allah wannan nan ana kwana wannan yake aiko mini tarihin shi tun sankande ne a sankande lokacin turawa suna mulki ba Allah san Allah ba mutum ta baiwa ta fahimta abinda kun yi magana limamin garin maru iya garin maru lokacin nan iya aiki a can limamin su a an zo ran juma'a kun liman ya zo buga ya buga dutsi ko sai sallah ba ba wallahi farola wannan tarihin shi ba mu da magana amma sakande sakan a sakanta ne gumi ce kai wannan abun ma ba ba gaskiya bane yau shi za a zo a ce bakar wallahi ko kai ya tayi ma kuma juma'a daga kai hudu bai tsako ya tayi ma kai tsaye ce bai da ba wannan wannan jita jitan gumi ya magana kuna kai karan shi ina kai karan shi aka ji aga sarki musulmi aga ba wajen mutum ba aga sarki musulmi ga wani zai ka fitina amaru iya ce ya ba ta mama iya wa liman inkari sarki musulmi nan zuwa da wannan waye takarda ya kai buturan mai mulkin Najeriya ya kai gwamnan gwamnan Najeriya a lokacin nan a sarkanta ne karanci ne sarki musulmi ya ba wani a lokacin sardauna lokacin nan bi hawa iya da ke shema da ga sarauta ne shi kuma kuma sardauna abushin gumi ne suna fita da shi da zai shi zai kai wa sarki zai kai wa sarkin turawan shugaban kasar Najeriya na gwamnatin turan sai biyo jin gumi ta kaga abin da ka rubuta kanka an ce kana ce sallah ba da taimakon ba taimakon kaza kaza ita don ka shirya to a lokacin amina kano amina kano suna tare da gumi suna tare da gumi abokin shi ne za su karantawa to shi ma shi ma suna juriya da ra'ayin tsageranci in ba ba gaskiya bai ta shi zai shi bangaren sai ta shahara amma yana ra'ayin gaskiya a faɗa kan gaskiya a kare gaskiya shi kenan aka je aka yi bature bature sai aka kira gumi aka kira malam a gina hada bature na ingila ya ce to me kuke karan wannan ya ce ya ce in babu arwalla ba a sallar taimama dole sai da arwalla to kaiwa sai gumi ya ɗauko adali an ce wa man sallar da gudu da fuhu kafirun dole sai babu arwalla ya da kudu ta yi gashi a cikin adali to kai ma liman a mu wai wa shi shi shehu mu shehu ce bai bayar Allah ba mu an yaje mana mu an yaje mana an yaje mana Allah kaji wa wasu ai wasu wasu shehu ce Allah Allah sai bai shi bayar Allah ba to basu ta kun gani wannan mutumin hujja kan bai neman tashin hankali ba rigima ke nema ba da hujja zo kuma ga abin da ga guba kwa kun ba dan ku koma kun mu gyara da aka zo juma'a ta gaba amina kano suna gaba-gaba ta amina kano liman da tsarin ba ya sabako ba ta yi sabako zai tawo ma ya ce gumi tashi a rumun kamun hannun gumi tashi zai mota suka wuta suka zai mutum suka zaka farfasa lati suka wuta suka wani kin ya jima ba Allah iya jihadi ya jima to wani ba Allah shi ne farkon tambihi ga al'umma kasashen afirka da ta yi masu hausa dai kan shirka ta mamaye bida ta mamaye a falka a koma ga ƙur'ani da sunna suna mai kama kan izala almajiran shi ne suka fahimci inda aka sa gaba irin wa'azin irin aikin da yake gabansu suka zo suka kirkiri kungiya kula kullum ta kungiya kungiya kullum gadi kungiya kungiya din da gadi kungiya kungiya wani abu ne na protocol tsakanin mutane da gwamnati gwamnati kasa a hannun gwamnati ke gwamnati baka iya abin da ga dama kurin kamar alaka ce kada gwamnati ya baka dama kai wani abu da kake kashi shi da kungiya da kungiya ba na abin daban ba ke suka samu uzini suka yi takardu suka yi deposit a ba su uzinin wannan da a wasu zuwa kitabu sunna shi na sanin kungiya kai ta ba kungiya ake ba aikin ne ake so wannan ake asalin kenan suka yi kungiya su madrid jagorancin shi ne abin da aka har yanzu suka yi ta wa'azi ta kasto lokacin da kastoci ne a shegari har da abin Allah ka abin gashi ko ina alhamdulillah muna ma Allah godiya da ya tsamo mu daga cikin wancan gargajiya da shirka da duk a cikin ake gaba da Allah haka nan mutane kenan sun san gaskiya da gam haka suke a takaice take nan wannan haka suka yi kalubale kin in to kaga gidan mutum ya nace ko ya zala gaskiya ce to dama ba aziz zala musulunci yake na ko mutum iya ya ƙarya ya wannan rantsuwa akan fashirci Allah ya kiyaye shi kaga ce ya mutu a lokacin nan Allah iya iya rantsuwa akan ƙarya kuma Allah ya kiyaye shi lokacin da Allah Allah ya so to wannan abu an shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يا لوتن لوتن سكي تشوا يا الله إن wannan Qur'anin gaskiya ne daga wajenka yake fa amtar alaina hijaratan min sama amana ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko amana wata azaba mai tsanani haka Allah ce kuma kana Allah wa ma kana Allah yu'azibahum wa anta fihim wannan Allah da sharadin doki azaba Allah ba zai musu azaba na sauran al'ummomi ba Allah ba zai musu ba azaba alhali kana cikin su kana dawa kana kira ko abu na biyu ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani abu da ke hana azaba wa ma kana la mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in dai sun koma kuma sun tuba sun gyara Allah kai Allah bai azaba annabi iya ciki ko bai azaba in kuna neman in kuna neman gafara ta Allah idan Allah bai kira ake wazi ada gyara na koma ga Allah in dai kun nemi gafara ta Allah Allah ba zai muku azaba ba
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
kaga cewa Allah ya gaya musu Allah ba zai musu azaba annabi a ciki kuma amma ya huta ku koma ku tuba ga Allah Allah zai muku azaba su annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta ya bar su Allah zai bar maka ko me yau kana daga baya abin da yau kana yawa kana tabbas tunda ba su imani ba bayan mutar shi horkon bala'i da ya same su na bada kayan irin ko ba ta yin wa ta su ta hori suka noma su da nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji yayi musu lokacin da Abu Sufyan ya tafi Madina iya ta wuce shi bai shiga musulunci ba na san akwai wani bare kin mun gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin suka bar shigan taka lokacin suka dora mai wannan wannan gawa wannan ma'aiwa ta raƙuma mata ta gawa da aka dora mace tana wani warin ko ya sallah ko ayya addu'a yaro Allah gaba su da mudawala in yunwa irin nan su bi annabi sai ji addu'a da musu yanzu ba nan zan hijira abin ya tsanya wuta ki suka wannan horin ya same su suka ce kun ga wallahi wannan abin kun iske Muhammad ya hijira bar garin suna kawo wurin mutane ce ba ma ka tura musu ba ne je ya je tattauna da shi da Allah roki Allah a dauke su wannan bala'i aka tura musu ba ne je ya tattauna ashe lokacin da ya je da ya shi ta ta musulunta ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai je zai zama ce mai baka zama kuje kana matsayin najasa sai je taron mu zana zama sai baka zama kan tabar mishi yashi ce yace abin da ke haika haka tace kake najasa ne kuma ta ce la la ba zama nan baka zama matar shi wannan sunanta wannan wannan ya sunanta wannan amanan ba matar da ya busu biyan hindu hindu hindu ba a takaice dai kenan sun sani sari ya koma wani abu daga wajen shi to iya huta da garin maka sun samu jarraba iri iri ga wasu abada garin wata same su to shine Allah ta ce wa malhum Allah yu'azibuhumullah wa min suduna al masjid haram me zai hana Allah musu da dalili kada su zuka wuta Allah ce me zai hana a musu azaba ga su alhalin hum suduna al masjid haram suna kange mutane akan shiga masjid haram alhali ko a jahiliya suna karrama ka'aba suna karrama zuwa garinta amma dan adawa da musulunci suka da manzana shigo maka da da ake umara ko to wannan abin suka shine Allah ya wani laifin su ya sa abu dole a musu azaba me zai hana a musu azaba suna kanke mutane kan shiga musu haram wa makanu awliya alhali ba su bai cancanta su tsaron dakin ba su bi suke da haƙƙin kula da musulun haram suna matsayin kawure mushirkai in aure ya aure da mutakun wa suke waliyan kulawa da wannan aikin ba tsoron Allah ne ba ba mushirkai ba amma sun mamaye sun hana da ƙari ga shirka da Allah kuma sun hana masu masu imanin sai su bauta ma Allah a musulun haram da wannan laifin ya kai musu azaba shine magana kenan su ba su suka cancanta magana auliya ba su ba da suka cancanta su kula da musulun haram in auliya majibincin kula da wanda gaba su kula da shi su ne almuttaqun kenan masu masu imani masu jin tsoron Allah walakin aka tara mun alamun amma su da yawa shi suke kullun yan manyan gari ne da asali shi za a je Ka'aba a Ka'aba ta masu imani ce ba ta mushrikai bace ba
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نعم Allah ya ce wa makana salatu min inda labait illa muka'an wa tasdiya sai ga maka abin da suke ji ai su suna kamar su su haƙi akan Ka'aba su ne masu bautar Allah to Allah ya ga maka ga irin bautar ta su ba wata ibada sallar da suke ta Ka'aba ga tawa muka me ya ce muka'an kamar zaman hito ana kururuwa ana hito ana tabi ce mu kamo ta sadiya ana hito ana tabi ana rawa ba kawai ba da shi ne da su ba kenan tabi ne da hito shi ta mukaan kun ce hito a wasu kurin hito shi ka canza ta ta ka hito a cika wuri ne da kakannin mu da ka hito ka wani ka wuri ne da ka hito a wajen da ka je tsoho kai hito gajima sai ma kallon kawo kaka wuta da aikin su ne irin aikin su a caka samun labarin su suke maka abuwa na kan hito suna hito suna tabi kenan ana rawa na tabi eh ko kira shi hito ko da sauti ne na na hayaniya ko da matakaici da mata da tasbih haka da kun hito da kun a wasa a mukan kun hito kun suna hito suna tabi haka shine sallar suke akaba shi ta sallata su ba wani ibada suke bayan wannan abu bayan hito da tabi ko hayaniya fazuqu al'azab bima kuntum takfurun la takudan dana azaba dalilin kafirce maka Allah musu azaba dalilin kafircin su ci gaba إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون نعم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله wannan kullum haka suke Allah ce lalle wanda suka kafirce mu Allah yunfiquna amwalahum suna kashe dukiyarsu ta kowane bangare me ya kun su gurin su liyasuddu an sabilillah dan su kange mutane akan shiga addinin Allah kullum kin za su yaki da addini ta dukiya duk hanyoyin kashe dukiya za su kashe don sa kanki addini Allah ka a gane ko addini Allah kai ci gaba wannan halin kahure kenan to wannan abin da Allah ce fa sayun fi kuna eh ka kai mamaki kuma kai baka hanawa Allah ce za su kashe dukiyar ba za su hasa ba za su kashe dukiyar baki iyakan kokarin su summa takunu alaihim hasara za su kashe a banza kenan za su kashe dukiya abinda suke cimma burinsu na kashe addinin Allah mai da addinin Allah baya za su yi asara ba sa cimma burinsu shi ne asara ya ce sun mai gulabun kuma ƙarshe za a rinjaye su eh sun kashe a banza kuma addinin shi zai rinjaye a kansu insha Allah da haka ya ce kaka yi mamaki in me suka samu in me suka yi walladina kafaru ila jahannam yushar don da kafirce mu Allah kaka damu da matsayin shi da halin da yake ciki ƙarshe dai duk wanda ya kafirce ma Allah ya mutu akan haka zai za a tattara shi gobe kiyama zuwa ga jahannama to me ne sara kuma jin dadin
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون na'am na'am Allah subhanahu wata'ala yana gama yaki tsakanin musulmi da kafirai a san fafatawa a hada tsakanin bangare biyu Allah yana haka ce liyamida Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah iya gama hada tsakanin musulmi da kafirai wata fitina ta zo ta kasance dan a gane na kwarai da na banza a gane mabiyan Allah a gane mabiyan shedan ya ce wa ya ja'ala al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayurkamu fayurkamu fayurkamu fayurkamu fayurkamu fayurkamu Allah zai sanya bata lalatacce kazamta ɗaya kan ɗaya kin zai ga masu mana zai mana zai kin zai makta zai tara ta ɗaya sama ɗaya nan kina ya ce zai ga kahuci duk nau'in shi ɗaya kan ɗaya zai nonin su fa yaj'aluhu fi jahannam ke da yawan ba ruwa Allah da yansu Allah zai tura su ɗaya kan ɗaya zai tura su gidan jahannama a nan an gane na ƙarya da mai ƙarya da mai gaskiya mutum banza da mutumin ƙwarai wanda zai gobe kiyama zai tattara su ɗaya kan ɗaya ya tura gidan jahannama ita ulaika humul khasirun wa'annan sune tababbu masu kaurace ma Allah kenan kenan Allah ya haka ne dan a ware gaskiya da ƙarya ci gaba قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم نعم الله كيف قبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته